أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أوا ما سبي بيوم أديدي وانا اللوكتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ثلاثة sha takwas ga watan Januwari miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan Juma da Saniya hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku. Insha Allahu za mu ci gaba da karatunmu na tauhidi kitabu usuluddin na mujaddidi a Sheku Usman ibn Fodio wanda muke karantar da tacaccen aƙida na ahlus sunnati wal jama'a al'asha'ira a cikin wannan littafi mai albarka wanda kamar yadda idan ba mu manta ba muna gurin da shehu usmanu ibn fodiyo yake bayanin asifatul wajibatu fi haƙƙin ta'ala sifofi wajibai a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun ɗauki sifofin da suka shafi asalbiya tun daga farko har ƙarshe da asifatul ma'ani da kuma asifatul ma'anawiyya kusan muna sifa ta ƙarshe ne cikin asifatul ma'anawiyya ita ce alkalam wato kaunuhu ta'ala mutakalliman kasancewan Allah ta'ala mutakalliman to shine a Sheikhu Usman ibn Fodiyo yana kawo dalilai koko mai sharhin wannan littafi yana kawo dalilai wanda suke tabbatar da sifatul kalam sifa na yin magana a haƙƙin Allah ta'ala ya ce bayan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya faɗa mana a cikin suratu an-nisa'i aya na 146 wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana amma a karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan alkalamu fi haqqihi ta'ala la ya'ni alkalamu bis-sauti wal alfas ba haka bane magana a hakin Allah ta'ala ba yana nufin Allah yana yi magana ne da sauti Allah na magana da lafazi Allah na magana da lebe ko Allah na magana da harshe ba haka maganan Allah yake ba maganan Allah ta'ala magana ne azaliya sifa ce azaliya sabita wanda ta tabbata wato muta'alliqatun bi zatihi ta'ala sannan ya sake kawo mana wa asbata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana mutakalliman Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da cewa Allah mutakalliman mai magana ne bi qawlihi da fadin sa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijabun yahjibuhu ba wani ɗaya daga cikin ku inji manzon Allah illa wasa yukallimuhu Allah sai Allah yayi magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman tsakaninsa da Allah babu tafinta ma'ana kowa da kowa Allah zai yi magana da shi ya tambaye shi duk da cewa wasu sun yi magana maganan da Allah zai yi da kai din ko kuma maganan da Allah zai yi da bayinsa suna ganin sa ne ko kwa dai ta hijabi ne to amma wannan hadisi ya ce laisa bainahu wa bainahu tarjuman kuma wala hijabun yahjibuhu babu wani hijabi kuma babu wani tafinta da ke sharha a tsakani to sai suka ce to ai a can a alqur'ani Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira akwai waɗanda Allah zai haskaka summa innahum yawma idhin lamahjubun za a hijabantar da su a hana musu ganin Allah kafirai kenan akwai kuma waɗanda nazira ila rabbiha nadira ila rabbiha nazara wanda suna kallon Allah suna magana da Allah wanda kallon Allah da kuma yardan Allah babu abin da ya kai shi tsada cikin duk abin da Allah ya ba mu bayi hatta shiga aljanna bai kai ganin Allah subhanahu wata'ala girma ba kamar yadda wasu hadisai suka tabbatar akwai hadisin da ya tabbatar da yardan Allah akwai hadisin da ya tabbatar da ganin Allah wato Allah zai tambayi ‘yan aljanna shin kun wato shin kun gamsu da abin da na baku sai su ce Allah ai babu wani abu fiye da abin da ka bamu ko ku su gode ma Allah su ce Allah mun gode maka ka cika mana alƙawarin ka Allah sai ya ce kuna so na ƙara muku sai su ce ya rab akwai abin da yafi aljanna ne Allah sai ya ce halaltu lakum ridwani falan asqata alaikum abadan na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada wanda wannan shine waridwanun min Allah akbar yardan Allah wasu suka ce to ridwanun min Allah din nan shine annazaru ila zatillah kallon zatin ubangiji to wannan hadisi yana nuna mana ma minkum min ahadin ba wani mutum daya daga cikin ku illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman Allah zai yi magana da shi, babu tafinta tsakaninsa da Allah, wala hijabun ya babu wani shamaki da ya makance shi tsakaninsa da Allah. Allah zai tsayar da bayan ranar alkiyama, ya tambayi kowa akan aikinsa, ya tambayi kowa akan abubuwan da ya gudanar a duniya, ya tambayi kowa akan akwai hadisin da yake cewa, Allah Ubangiji zai tsayar da bawansa ranar alkiyama a gaban taron kiyama gaba ɗaya. Allah sai ya budurto ma bawan duk ayyukan da bawan da ya aikata, ayyukan da bawan ya aikata. Allah sai ya ce wa bawan ba kai ka aikata kaza ba? Sai ya ce ai ya rab, ni na aikata ya Ubangiji. Allah sai ya sake nuna masa wani abu ya ce ba kai ka aikata kaza ba? Sai ya ce ai ya rab, ni na aikata ya Ubangiji. Allah sai ya nuna masa ayyukansa. masu yawa laifuka ɓoyayyu wanda babu wanda ya sani daga shi sai Allah. Allah sai ce, To, ka ɓuya ka aikata kana kunyan mutane, a ja'altani a hawanan naziri na ilaika? Yanzu ka mayar da gani na shi ne mafi wulaƙancaccen abu a gare ka, ka ɓuya ga barin iyaye, ka ɓuya ga barin mata, ka ɓuya ga barin abokai, ka ɓuya ga barin wani, ka aikata laifi kaza. Yanzu ni ne ban da kiman ganka kenan. sai ce la ya rab ba haka bane ya ubangiji ya ubangiji wani abu ne da ka saka shi a jikina wani abu ne da ka jarraba ni da shi ya ubangiji wanda na gagara ya ubangiji ka yafe min Allah sai ya ce wa laqad satartuha anin nasi fid dunya fa ha ana asturuha laka yawm al-qiyamah wannan laifin naka na boye a duniya ba wanda ya san ka aikata kuma yanzu ma a gaban taron kiyama babu wanda zai san ka aikata na yafe maka wannan shine irin sitaran da Allah ubangiji yake yi wa bayinsa saboda haka wato duk bawan da yake so ya keta sitaran wani ya fito da tsaraicin wani tsaraicin sa yake so ya fito da shi duk wanda yake so ya tona asirin wani asirin sa yake so ya tona sabila da Allah ubangiji ka bar Allah da shi da bayinsa ma dama kace zaka yi kutse ma Allah tsakanin Allah da bayinsa to Allah zai nuna maka gajiyawanka sannan kuma ya nuna maka shi ya halicci bayan nan yana son su in kaga wani yana aikata laifi kada ka aibata shi da laifinsa in kaga wani yana aibata laifi kar ka yada laifinsa idan kaga wani yana aikata laifi ka nema masa gafaran Allah ka nema masa shirya daga gurin Allah idan ba wannan zaka yi ba manzon Allah ya ce ka ja baki kai shiru rahimallahu abdan qala khairan faganima aw sakata fasalima annabi ya ce Allah ya ji kan bawa wanda ya ga alkhairi ya faɗa sai ya samu lada ko ya ga sharri ya yi shiru bai faɗa ba ya ja bakinsa ya yi shiru shi kenan sai ya kubuta daga komai da komai saboda babu abin da yake halaka mutum in ji manzon Allah ba abin da yake kifa mutane akan fisakensa a cikin wuta kaman abin da harcensu yake jinaya abin da harcensu yake faɗa abin da suke faɗa akan harcensu جراحة السنان لهل تعام ولا يلتام ما جرح اللسان saboda haka wato mutum ya tsaya ya tsaya tsakani tsakani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya faɗi alkhairi in ba alkhairi zaka faɗa ba to ka ja bakinka kai shiru ka kulla bakinka ka kulla bakinka wannan hadisi yana nuna mana wato Allah Ubangiji zai yi magana da bayansa kuma maganan Allah kamar yadda muka faɗa ba magana ne mai harafi ko sauti ko ko wato tarkibi ba a'a magana ne azaliya wacce wato azaliyin magana wanda yake muta'alliqun bi zatihi ta'ala kama fi sahih al-bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi da muka kawo yana nan cikin sahihul bukhari daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace Allah ubangiji yana magana mutakallimun bi kalamin qadimin yana magana da magana qadimi magana da ba fararre ba maganan Allah ba fararre bane shi yasa alqur'ani maganan Allah ne dan haka alqur'ani ba muhdasi bane ba fararre bane a'a alqur'ani sifan Allah ne kuma maganan Allah ne qadimi wanda ba yi da farko shi yasa ahlus sunnati wal jama'a aqidansu shine alqur'anu sifatullah ba alqur'anu khalqullahi ba alqur'ani ba halittan Allah bane a aqidan mu'tazila wato alqur'ani halitta ne amma a aqidan ahlus sunnati wal jama'a alqur'ani sifa ne na Allah ayat ayatu haqqin min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidami lam taqtarin bi zamanin وهي تخبرنا عن المآد وأن آد وأن إرد آيات حق من الرحمن مهدسة يعني مهدسة من حيث من حيث النزول ita ayoyi ne na alkur'ani wanda fararru ne amma min haisun nuzul ta hanyar yadda aka saukar da su sakko da su din nan an sakko da su ne a wani lokaci amma qadimatun min haisu zatiha ita gabatacciya ce qadima ce idan an kula da ita kanta zatin alkur'ani din sabila da sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to Allah ubangiji yana magana bi kalamin qadimin la bi lisanin wa shafatin da magana da dadde ba tare da harce ko lebe ba mausufin bi kulli kamalin Allah sifantu da dukkanin cika mukhtarun fi fi'lihi Allah wato yana zabi cikin aikinsa yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar Allah yana aikata abin da ya ga dama kuma yana zaba la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba za a tambayi Allah a ce me yasa ka aikata kaza ba Allah shine yake da ikon ya tambayi bayi dan haka baka da wani dakhal tsakaninka da ubangiji da bayin ka ce me yasa wane ya zama kaza ni ban zama kaza ba wannan duk lokacin da kake ganin Allah ya yi mawaye wani abu kai kuma kana jin kai ya cancanta ka samu wannan abun to ka sani a wannan lokacin ba da wanan kake faɗa ba da Allah kake faɗa sabila da Allah shi ya yi mawanin kuma ya san da kai kai ma salil ilaha allazi a'tahu yu'tika idan kaga wata ni'ima Allah ya yi ma wani kuma kai ma kana kwaɗayin wannan ni'iman roki Allah da ya bashi kai ma ya baka ba ka dawo kana hasada ka dawo kana bin diddigin yadda za ka ɓata masa al'amarinsa, ka dawo kana ƙoƙarin ka rushe darajar da Allah ya bashi, ka dawo kana biye-biyan asirai da tsafa-tsafa domin wannan dukkan makanka kake yi. Isbir ala madaril hasudi fa inna sabraka qatilihi annaru ta'kulu ba'daha idza lam tajid ma ta'kulihi haka wani mai hikima ya faɗa. Isbir ala madaril hasud duk lokacin da mai hasada yake zaluntanka yake maka sharri da makirci kai hakuri fa inna sabraka qatilihi hakurin da kake yin nan kashe shi zai yi wannan hakurin naka da shirunka kashe shi zai yi annaru ta'kulu ba'daha wuta takan ci kanta da kanta idza lam tajid ma ta'kulihi idan bata samu abin da za ta ci ba in aka kunna wuta manzon Allah ya ce innal hasanat innal innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hataba ko kama ya akulun narul hataba hasada yakan cinye kyawawa kamar yanda wuta yake cinye kirare to idan kai hakuri akan mai maka hasada shi da kansa zai ci kansa da kansa ya kashe kansa da kansa kai kuma babu abin da zai same ka wannan shine kadai lokacin da kaga wani ya buwaye ka yana son ya ya rushe ka ya rushe darajar da Allah ya maka Allah abinda Allah ya baka ya lalace ka shiga kunci ka shiga damuwa ya tarabbasu bika dawa'ir wallahi ka rabu da shi kar ka yi fada da shi kar ka masa martani ka ja baki ka yi shiru ka kulla idanka ka kulla jinka ka kulla kwakwalwanka in ma an kawo maka labari kawai ka yi dariya sabila da shi wannan mai tona ramin ma kansa yake tona wannan ramin wannan mai shirin makircin ma kansa yake shirya wannan makircin ba makai yake shiryawa ba duk lokacin da idan aka ce wane ya ce kaza akan kaza ka tada hankalinka kana damuwa kana shiga bacin rai to lokacin kai din nan baka san rayuwa ba baka san duniya ba amma duk wanda ya san duniya duk lokacin da aka ce wane ya ce kaza a kansa to ba zai ma yi fada da wanan dan an ce wane ya ce kaza a kansa ba sai ya rabu da shi kawai wallahi law sahaba al-insanu jibrila lam yakhlis al-mar'u min qala wa min qila ko min qalin wa min qila قد قيل في الله أقوالا مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ولد وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتدليلا هذه مقالتهم في الله خالقهم فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل إن جما سهكما suka ce ba wani makamin da zaka kai wanda wai zaka kai wannan makamin ba za a ce komai akan ka ba hasali ma idan kana da wayo wanda zai ɗauko maka magana ya ce wane ya ce kaza akan ka shine babban mai laifi kafin wane wanda zai zo ya ce wane ya ce kaza da kaza da kaza a kanka wa ya ce ka ɗauko maganan ka kawo min al'imamu shafi'i wani ya zo ya ce wane ya zaje ka ya ce kaza a kanka ya ce kaza a kanka ya ce da ya faɗa kuma sai shaiɗan ya rasa ɗan aiken da zai turo da saƙon guri na sai kai alhassanul basari wani ya zo ya ce wane ya ce kaza da kaza da kaza a kanka ya ce ya jefe ni da kifiya bai same ni ba amma ka ɗauko ka suka min to babu wani manzila da zaka kai wanda ba za a yi maganganu a kanka ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala mukhtarun fi fi'lihi Allah ubangiji yana zabi cikin aikinsa Allah ubangiji duk abin da zai aikata to yana da ikon ya canja ya canja kaza zuwa ga kaza ya canja kaza zuwa ga kaza shi yasa sawabiqul himami la takhtariqu aswar al aqba duk lokacin da kake himma kake kokari kar ka zaci himman ka dai sa ka shige kaddaran da Allah ubangiji ya kaddara maka sabila da Allah ubangiji ya riga ya zaba abin da zai same ka tun daga farkon aihuwanka har mutuwanka tun daga rayuwanka na duniya har makomanka na lahira Allah ubangiji ya rubuta haka Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa mana a hadisin Jibril a hadisin a hadisin nan da yake nan kusa kusa 40 nawawiyya fa yu'maru bi khatbi ajlihi wa rizqihi wa shaqiyyun am sa'idun tun ranan da aka hora maka rai za a rubuta menene arzikinka kai din nan dan wuta ne ko dan aljanna ne me da me zaka samu a duniya duk abin da zaka bi ta kai wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ya halice ka kuma ya halici wannan aikin naka dan haka arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka la taqum bihi li nafsika ka huta kamar da barbaru da shirya kaza ka shirya makirci da hila da dabara la haula wala quwwata illa billah duk lokacin da ka nuna baka da karfi sai karfin Allah to karfin Allah ya ishe ka duk lokacin da ka nuna baka da dabara sai dabaran Allah to dabaran Allah ya ishe ka duk lokacin da ka nuna baka da kowa sai Allah to Allah ubangiji ya ishe ka saboda haka arish nafsaka min at-tadbir ka hutar da kanka daga shirya abubuwa da sauransu Allah shi ya halice ka kuma ya halici duk abin da zai same ka kuma ba za ka iya ƙetare abin da zai same ka ba da fatan ana fahimta mukhtaru fi fi'lihi in sha'a fa'ala in Allah ya ga dama ya aikata wa tarakahu in Allah ya ga dama ya bar shi in sha'a fa'ala wa tarkihi haka Allah yana da iko ya bar abu in sha'a taraka in ya ga dama ya bar abu falahu ta'khirul fi'li ila waqtin sha'a Allah yana da ikon ya jirkita ya jinkirta kowanne aiki zuwa lokacin da ya ga dama wani zaka ga ya taso a duniya kawai ba tare da ya sha wahalan komai ba sai kaga Allah ubangiji ya masa buɗi wani sai kaga ya taso yana neman ilimi ba tare da ya sha wahala irin na magabata ba sai kaga Allah ubangiji ya masa budi cikin ilimin wani zaka ga ya taso yana siyasa ba tare da ya sha wahala irin na wasu ba lokaci ɗaya sai kaga ya taɓe wallahi da yawa da yawa wasu abubuwa ne da iyayensu suka sha na wahala Allah yake mayar da sakamakon akan iyayen saboda inna Allah la yudi'u ajral muhsinin Allah baya lalata ladan masu kyautatawa iyayenka sun sha wahala sun sha wahala sun sha wahala akan neman abin da da a rufe asiri da shi shikenan har suka koma ga Allah ba su samu budi ba shikenan kai kuma Allah sai ya amsa addu'an su akan ka shi yasa addu'a ba za ka ce Allah bai amsa addu'a ba a'a Allah ubangiji yakan jinkirta addu'a fa innahu damina lakal ijaba fi waqti alladhi yuridu la fi waqti alladhi turidu wa fi ma yuridu la fi ma turidu inji ibn ata'illahi sakandari Allah ya maka zamanin zai amsa addu'anka cikin abin da ya ga dama ba cikin abin da ka ga dama ba cikin lokacin da yake so ba lokacin da kake so ba so da yawa wasu addu'a ne na kakannin kakannin kakannin su sai ya zo ya faɗo akan ɗa sai kawai kaga ɗa ya samu wani makami ya samu wani daraja ya samu wani kabuli ya samu wani sharafa da sauransu wannan duka da yawa yakan koma ne zuwa ga albarkan abubuwan da iyaye suka yi su sun wahala sai Allah ya saukar da na rahama din da jin kan akan ƴaƴansu to haka Allah ubangiji falahu ta'khirul fi'li ila ayi waqtin sha'a Allah yana da ikon ya jinkirta ya jinkirta kowane aiki a kowane lokaci ya ga dama babu wanda zai tambaye shi dan me yasa wa asbata subhanahu wa ta'ala kaunahu muktaran fil fili wat tarki bi qawlihi Allah ubangiji ya tabbatar da cewa shi din nan yana zabi cikin aiki ko ya bar aiki ko ya aikata bi qawlihi da fadin sa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittan abin da ya ga dama wa yakhtar kuma Allah ubangiji yana zabi kamar yadda yazo cikin suratul qasasi aya na 77 koko aya na 68 to anan zaka gane cewa duk wati wani abu da zaka gani to Allah ubangiji ya zabi wannan abu ne ya ajiye shi a haka duk wani abu da zaka ga ya faru da kai to wannan abun Allah ubangiji ya shirya maka wannan abun tun kafin ya halicce ka inna Allah khalaqa مقادير الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آمن أو رواية Allah ya halicci makadiral khauni abin da zai faru da halittu kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara hamsin Allah ya halicci kaza zai faru da wani kaza zai faru da wani kaza zai faru da wani kaza zai faru da wani shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni indallahi inni lamaktubun inda Allahi katamun nabiyina wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi ni din nan a rubuce nake a gurin Allah ni ne cikamakin annabawa lokacin annabi Adamu yana kwabe ba a ma hada laka da ruwa an halicce shi ba in ji manzon Allah wasa ukhbirukum bi awwali amri ana da'awatu abi Ibrahim wa busharatu akhi Isa ni ne addu'an babana Ibrahim, ni ne bisharan ɗan uwana annabi Isa, to ashe duk abin da za ka ga, me yasa Shehu Ibrahim a cikin diwani ya ce a tani hawahu, ƙabla an a arifal hawa, salitu bin Irani shtiyaƙiya Ahmada, wa zuhimtu fi hadha zamani wa inna ni lafi giratin mimman yarumu Muhammada, walakin na ni jallaitu ƙabla shibakihim wa qad niltu tabriz al-quruni li Ahmada, me yasa ya faɗi haka? Ya ce a tani hawahu ƙabla an a arifal hawa. Son annabi ya zo min tun ban san menene so ba, ma'ana ma'ana tun kafin ma a halicce shi da jiki a wannan jikin buhun jiki to shi din nan yana son annabi haka Allah ya kadarta masa son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka ne Allah ubangiji ya halicci maqadir al-kauni kuma yayi zabi cikin abin da ya halitta ya halicci wani wani zai rayu shekara ɗari wani ran da aka haife shi ma zai mutu wani kafin ya mutu kaza zai same shi wani bayan ya mutu kaza zai faru duka haka Allah ubangiji ya tsara komai duk abin da yake faruwa a duniya wallahi wani abu ne da Allah ya gama tsarawa yanzu mu muke ganin sa kaman yanzu yake faruwa amma a gurin Allah ya riga ya faru ya kare ya wuce kaman dai a shirya drama na film kai da kake gani a television yanzu kake gani amma an riga an gama shiryawa ko kuma baka da ikon kana cikin gani ka ce a'a a canja kar a bigi wancan a canja kar a maida wancan talaka a canja baka da ikon kai haka to haka Allah ubangiji ya saka ya saka rayuwa da abin da yake gudana na halittunsa ba ka da ikon ka canja wani abu ka sauya baki zuwa fari ka sauya fari zuwa sai dai Allah ubangiji yana da ikon ya canja a lokacin da ya ga dama kasancewan Allah ya kaddara haka ba shi zai hana Allah ubangiji ya canja hakan ba cikin tsarinsa cikin mulkinsa cikin ikonsa wa ma amruna illa wahidatan kalamin bil basar al'amarin Allah lokaci ɗaya ne kaman kyafcin ido Allah ubangiji zai hukunta al'amarin sa ya gama gaba ɗaya to Allah ubangiji ya khuluqu ma yasha wa yaqta wa asbata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi al-muqaddimu al-mu'akhkhar za Allah ya tabbatar da cewa Allah al-muqaddimu mai gabatarwa ne lokacin da ya ga dama almu'akhiru mai jinkirtar da abu ne lokacin da ya ga dama ya jinkirtar kada ka taba ɗeba kekewa ka ɗebe tsammani tsakaninka da Allah babu abin da yake nisanta mutum da Allah kamar mutum ya ɗebe tsammani da Allah ya ji cewa wannan abun ni kan na rasa wannan abun kenan ni kan ba zan iya samun wannan abun ba ni ka la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kuma shine abin da mai hikam yake faɗa la yushakkikannaka fil wa'di adami wuqu'il maw'udi ko ko abin da yake faɗa la yakun ta'akhkhuru amadul ata'i ma'al ilhahi fi du'a'i sababan liya'sika kada kaga kana roƙon Allah kullum kaga kuma baka samu abin da kake roƙa bai bai tabbata ba sai ya saka da tsammani da Allah kana gan kazan nan ba zai yi bane wannan rashin sanin Allah ne duk lokacin da kake alaka da ubangiji to raja'i tsakaninka da ubangiji yafi yawa kana ganin wallahi Allah zai min wallahi Allah zai taimaka min a zuciyanka kana karfafawa ma sabila da Allah shine yace la ansurannaka walau ba'd hid idan kai an zalunce ka zan taimake ka ko da yaushe ne la ansurannaka na rantse zan taimaka maka to haka Allah yake Allah shi ya halice ka ya daidaita ka allazi khalaqaka wa sawwaka wa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah da ya halicce ka ya daidaita ka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza abinda Allah ya maka a baya ba za ka iya biya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha saboda haka tsakaninka da Allah ba tsakanin wanda zaka ɗebe tsammani bane ka ce na gaji yanzu kan ina ga baran samu wannan abun ba Allah ba zai mun ba la ka dage ka dage kila idan ba a maka ijaba akan abin da kai kake roƙon ba an maka ijaba akan wani abu daban kila kana ta roƙon Allah ka ban kuɗi Allah ka ban kuɗi Allah ka ban kuɗi kana roƙon Allah ya baka kuɗi sai Allah ya dan ɗauki abu kaɗan ya baka kana cinyewa gobe ka sake dawa ka ce ya Allah ka bani ya Allah ka bani ya Allah ka bani ya sake baka kaɗan gobe ka dawo idan kaga Allah na maka haka ba za ka ce me yasa Allah wai ba zai bani da yawa bane kawai shikenan na samu tunda arzikin nan ba amfanan Allah zai yi ba a'a kila abin da yasa Allah ya maka haka Allah ya maka haka ne domin ta wannan hanyar ka samu kofan kusanci da Allah. Idan Allah ya baka gaba ɗaya lokaci ɗaya kila in ka tafi ba za ka dawo ba. To amma cikin ƙuduran Allah, Allah ya san in ka tafin nan za ka ƙi dawowa sai Allah yana son kuma ka zauna kusa da shi sai ya baka gobe ka dawo ka yi kuka ya baka lada ya rubuta maka kusanci da shi sai ya ɗan baka kaɗan jibi ma ka dawo Allah ya barka kullum ma baina alkhawfi war raja kullum ka roƙa ka tafi ka dawo ka roƙa saboda haka kar ka ga wani abu asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu kar ka ga wani abu kace wannan abun sharri ne a gare ni ko alkhairi ne a gare ni a'a ka roƙi Allah kamar yadda wani addu'a cikin addu'o'i Shehu Ibrahim yana cewa Allahumma ja'alil ata'a ata'an waj'alil man'a ata'an Allah ka saka kyautan da ka bamu ya zama kyautan ne Allah ka saka abin da ka hana mu hanawan ma ya zamo kyauta. Saboda haka mu mu kula kwarai da gaske wajen alakan mu da ubangijinmu, Allah shi al-muqaddimu ne, yuqaddimu al-amra mata sha'a wa yu'akhiruhu ila mata sha'a. Allah yakan jinkirtar da abu, yakan gabatar da abu lokacin da yaso kuma yakan jirkitar da shi har zuwa lokacin da ga dama. Kama fi hadisi Tirmidhi fi adl asma'il husna kamar yadda yake cikin hadisin al-imam tirmidhi cikin jerin al-asma'ullahi al-husna wal kamalul ilahi kulluhu kal qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami wajibun lahu ay lillahi ta'ala لأنه لو لم يتصف بكونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما لوصف بضد ذلك يتي كمالا نا أبنجدي gaba daya kaman alƙudratu iko, wal iradatu nufi, wal ilmu sani, wal hayat rayuwa, wal sam'i ji, wal basari gani, wal kalami magana, duk waɗannan abubuwa da suke nuna alkamalul ilahi, to wajibun lahu sun wajaba ma Allah. Ai lillahi ta'ala, li'annahu law lam yusaf bi kaunihi hayyan. Da ba a siffanta Allah da shi cewa shi rayayye bane. aliman masani ne, qadiran mai iko ne, sami'an mai ji, basiran mai gani, mutakalliman mai magana, lawa safa bididdi zalika da Allah ya sifantu da kishiyan waɗannan. In Allah ya sifantu da kishiyan waɗannan kuma Allah Ubangiji ya zamo tauyayayye kuma tauyaya ya koru ga Allah ta'ala. والنقص الذي هو ضد الكمال الإلهي كله كالموت والجهل والعجز والصمم والبكم والكرس النفس وهو ضد الكلام والأما وهو ضد البصر وهي نقائص والنقص مستهيل عليه يتي والنقص الذي هو ضد هذه الكمال الإلهي كله وتتوييا wanda su ne kishiyoyin waɗannan kamala na sifofin da aka ambata gaba ɗaya, kalmauti kamar mutuwa. Allah an ce hayyun rayayye ne, kishiyar rayuwa shine menene mutuwa, to kaga sai ka tabbatar da rayuwa ma Allah ka kora mutuwa ga barin Allah, Allah ba zai mutu ba, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha haka wal, wal jahlu jahilci Aljahalu shi ne diddul ilimi, kishiyan ilimi. In ka ce ma Allah alimun masani, wallahu bi kulli shay'in alim, to kishiyan haka shi ne aljahalu. To dole ka tabbatar da al'ilmu ma Allah ka kore aljahalu ga Allah. Ka tabbatar da al'ilmu ga Allah ka kore aljahalu ga Allah. Idan ka sabila da aljahalu shi ne kishiyan al'ilmu. Al'ajizu gajiyawa. Kaga in ka ce Allah Ubangiji gajiyayye ne, wannan ma kaga ya koro ga Allah ta'ala idan muka duba cikin sifofin nan na Allah subhanahu wa ta'ala al'iradatu nufi kaga al'ilmu sani alhayatu rayuwa kaga al'ajizu yana kishiyantan wato Allah Ubangiji yana kishiyantan al'udura yana kishiyantan al'udura Allah bai da iko kenan asamamu kurmanta wato idan kace Allah kurma ne kaga yana kishiyantan sami'un kenan Allah baya jin abin da yake faruwa bayan kuma Allah ya tabbatar ma kansa da wa huwa samiul basir albakamu bai banta alkharasun nafsi wato wato bai bantuwa irin na rai rai al'akras wa huwa diddul kalam shine kishiyan magana ya zamanto Allah ba zai iya magana ba wal ama makanta wa huwa diddul basar shine kishiyan gani wahiya naqa'isun waɗannan gaba ɗayan su tauyi ne wan naqsu mustahilun alaihi shi kuma tauyaya ya koru ga Allah subhanahu wataala kaga shi dukkan waɗannan sifofi da suka zo maka cikin asifatul ma'ani da asifatul ma'anawiyya dukkan su suna nan cikin al-aql wan nafs ma'ana al-aql wan naql suna nan cikin hankali a nakali idan ka duba zaka ga gaba ɗaya ga su nan a hankali idan ka duba zaka ga gaba ɗaya ga su nan babu wani abin da yayi karo da hankali ko ko yayi karo da nassi subhanahu wata'ala li'annahu yastalzimu an yahtaja hina idhin ila man yukallimuhu bi an yarfa'a anhu zalika an-nafs wa yakhluqu lahu al-kamala wa zalika yastalzimu hudusuhu wa iftiqaruhu ila ilahin akhar dace abinda yake faɗa mana yace wannan dukka ya koru ma Allah ta'ala waɗancan sifofi na tauyaya na al-jahl wal ajz was samam wal ama wal bakru da sauransu yace li'annahu yastalzimu an yahtaje hina idhin ila man yukallimuhu idan dai har za a ce Allah ubangiji ya sifanta da wadancan sifofi to yana bukatuwan zuwa ga wanda zai yi magana da shi bi an yarfa'a anhu zalika nafsi ya warkar mashi da wannan cutan ya tunkuɗe mishi wannan tawayaya wa yakhluqu lahu al-kamal ya halitta masa cika wa zalika yastalzimu hudusuhu wa iftiqaruhu ila ilahin akhar kaga idan kuwa an ce har Allah ubangiji baya je to Allah zai buƙaci wani wanda zai taimaka masa yana ji to in dai har Allah zai buƙaci wanda zai bashi wani taimako domin yana jin abin da yake faruwa to ya tabbata Allah yana da buƙatuwa zuwa ga wani abu daban to kaga in aka ce Allah na buƙatuwa zuwa ga wani abu daban kuma wannan ya koro ga Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ganiyul hamid Allah ubangiji shine wadatacce wanda baya buƙatan komai zuwa ga wani an gane ko أيضا لو اتصف بتلك النقائص لزم أن يكون بعض المخلوقات أكمل منه da a ce Allah ya tafantu da waɗancan tauyaye-tauyayen, to dai lizimci wasu halittu su zama sun fi Allah kamala. Sabila da mene? wato li salamati kasirin min al makhluqat min tilka an naqais bila da da yawa halittun Allah sun suna sun kubuta daga tauyaya na gajiyawa ko tauyaya na jahilci ko na ilimi ko na ji ko na gani to idan da a ce Allah ubangiji bai sifantu da waɗancan sifofin ba to dai dawo yana buƙatan wani daga cikin mai ji ko mai gani ya taimaka masa domin jiyo abin da ke faruwa ko gano abubuwan da yake faruwa kaga idan haka ne yastalzimu an yakuna ba'dul makhluqat ashrafu min khaliqihi zai nuna cewa kaman akwai shashin halittun da sun ma fi mahalicinsu sharafa sun fi mahalicinsu girma wal mustahil to kaga anan Sheikh Usman ibn Fodiyo ya mana bayani akan asifatul wajibat da kuma abin da yake tabbatar ma Allah da asifatul wajibat abin da yake tabbatar ma Allah da asifatul wajibat aqlan wa naqlan kuma talkifin asifatul wajibat wanda mai karatu mai bibiyan wannan karatun zai biya rike shi ne akwai asifa annafsiyya ita ce alwujudu akwai asifat as-salbiyya sune alqidamu albaqa'u almukhalafatu alqiyamu bin nafsi alwahdani akwai asifatu alma'nawiyya alqudratu aliradatu alilmu alhayatu as-sam'u albasaru alkalamu akwai kuma asifat almaani almaani ita na karanta alma'nawiyya kuma sami'an basiran mutakalliman qadiran muridan da sauransu waɗannan sune alwajibatu fi haqqihi ta'ala wanda su sifofi ne guda 20 su sifofi ne guda 20 alwajibatu fi haqqihi ta'ala to akwai almustahil almustahil almustahil shine abin da ya koru daga hala almustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujudihi abinda samuwansa a hankali ba zai yiwu ba ba zai surantu ba shine almustahil ما لا يتصور في الأقل وجوده إما ضرورة إما دول يزمو ضرورة ضروريا لا يتصور في الأقل وجوده كوجود الددين كمان سان كيشيو يقول أبي أقولي لا في محل واحد وزمان واحد أقولي إيكو أزامني لا kaga wani mutum kace wannan mutum dogo ne kuma wannan mutum gajere ne wada kaga la ya tasawwaru fil aqli wujudi ba zai yi a sifanta mutum da tsayi lokaci guda kuma a sifanta shi da gajarta ba ba zai yi ba ko ku a ce wannan abin yana da zafi yana ƙuna wannan abin kuma yana da sanyi kalau a bashi sifa ɗaya lokaci guda la ya tasawwaru fil aqli wujudihi shine abin da ake nufi da al mustahil shine yace imma daruratan imma ya zama al mustahil ma la ya tasawwaru fil aqli wujudihi daruratan imma nazaran ko ya zama nazaran ka wujudi shariki lahu jalla wa ala kaman a ce Allah ubangiji yana da kishiya wanda kaga ba zai yi a ce Allah na da kishiya ba Allah ya bamu babban misali law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wani Allah ko ma bayan Allah a duniya da gaba ɗaya duniya ma ta lalace za san mai da kasai duka sun lalace sabila da wannan Allah zai ce shi yana son a yi ruwa wannan Allah kuma zai ce shi bai yadda a yi ruwa yanzu ba kar a jika masa kasansa Allah sama kuma ya ce ni ina son na yi ruwa shikenan sai kawai a kama fada tsakanin sama da ƙasa kaga layi tasawwar a ce alloli guda biyu ne qul huwallahu ahad allahu samad wa ilahukum ilahun wahid innama ilahukum lawahid duka haka ne wa rusuluhu manzannin Allah kulluhum gaba ɗayan su وقع في القرآن من أسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام خمس وعشرين من ذني رسل شين جمع رسول رسل شين جمع رسول الرسول شيني الذي أوهى الله إليه بالرسالة وأمره بالتبليغ وند الله يمشي تورو مشي دساقو يتي يسد دساقو زواغ متاني شيني الرسول النبي كما الذي أوهى الله إليه ولم يعمره بالتبليغ وند الله يتورو شي دساقو بيتي يسد متاني بتكانن سد الله ني wannan to akwai manzanni da Allah ubangiji ya ambata su cikin alqur'ani su guda 25 wa qala najimul itqan wanda ya yi al'itƙan ya yi nazamin al'itƙan ya faɗi a shekhu al'imamul faƙihu al-musharak abdulaziz bunu abdullahidi al-lamɗi a ku usman al-lamɗi al-mashhur shi ne a shek imamul faƙi al-musharik abdulaziz ibn abdulwahid al-lamɗi a ku usman al-lamɗi wanda ya shahara ya kawo baitoci a cikin nazami ya kawo annabawa su guda ashirin da biyar ɗin nan dukansu ga sunan kaman haka kuma ya kamata mu koya ma ƴaƴayenmu sunayen annabawa wato sunayen annabawa guda 25 din nan ba ma ƴaƴayenmu ba kowa ya san su ya san sunayensu ko da dai baka san kissan su ba alal aqalli ka san sunayensu su guda 25 wanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani saboda muhimmancin su Allah ya ambata a cikin alqur'ani amma akwai waɗanda ba a ambata a cikin qur'ani ba minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsusum alayk akwai wanda an kissanto su cikin alqur'ani ga annabi akwai kuma wanda ba a faɗe su cikin alqur'ani ba to alal aqalli dai wanda aka faɗe su a cikin qur'ani ya kamata ka san su shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me nazam din dai ba da annabi ya fara kawowa ba amma shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi dhikri min asma'ihim qadri sittatin wa 20 ijmalan wa amma mufassalan fa adamu nuhun thumma idrisu ba'dahu wa man ba'da ibrahimu wa ibnahu wa ibnahu wa ibnahu وابناه بجلة ويعقوب أيضا ثم يوسف نجله وهود ولوط صالح كل أرسله وجاء شعيب ثم موسى وسنوه وداود فعلم مع سليمان فضلة وأيوب أيضا ثم ذو الكفل منهم ويونس مع إلياس واليس أنجلة كذا زكريا وابنه كذا زكريا وابنه وابن مريم وخاتم رسل الله جاء مكمله wannan su ne abin da ya kawo da cikin nazami ya ce wafi zikiri min asma'ihim qadiru sittatin wa ishirina wasu sun ce sittatun wa ishirin su guda ashirin da shida ne wasu sun ce su guda ashirin da biyar ne ijmalan wa imma mufassara fa adamu farkon su shine adam nuhu sai annabi nuhu thumma idris sai annabi idris ba'dahu wa man ba'da ibrahim sai wanda yazo wa man ba'da wanda yazo bayan idris shine ibrahim wabnahu da ‘ya'yansa guda biyu wanda Allah ya girmama su, wa Yaqubu da annabi Yaqub, aidan summa Yusuf sannan annabi Yusuf, najluhu, wa Hudu, najluhu ma'ana ɗansa kenan, wa Hudu da annabi Hudu, wa Lutu da annabi Lutu, Salihu sannan annabi Salihu, wa ja'a Shu'aibu sannan annabi Shu'aibu, summa Musa sannan annabi Musa, wa Sinwuhu da ɗan uwansa annabi Harun, wa Dawudu da annabi Dawudu, fa'alam ka san su ma Sulaiman tare da annabi Sulaiman ɗan annabi Dawud, wa ayyubu da annabi ayyuba, aidan sun ma zulkifli sannan annabi zulkifli, wa Yunus da annabi Yunus ma Ilyas tare da annabi Ilyas, waliyasa da annabi Aliyasa'u waɗannan duka a bayyane suke. Kaza Zakariya, haka annabi Zakariya, wabnuhu da ɗansa annabi Yahya, wabnu Maryamin da ɗan Maryam annabi Isa kenan. wa khatamu rusulillahi ja'a mukammala da kuma cikamakin annabawan Allah wanda ya zo mafi cika shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ina ganin za mu tsaya a wannan a daidai wannan waje cikin karatunmu na yau abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana za mu ci gaba insha Allah a darasinmu na gaba akan abubuwan da ya shafi ar-rusulu alaihi musallatu wassalamu wa sifatuhum manzanni da kuma siffofinsu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته